العظيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الكتاب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم صلاة صلاة القرآن إلى الرسول عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والوفي صدقت إلى الناس آه من انتهى وأكثر أدعي وأولي المقتضى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والوفي أما قلبه في عالتي تأكل له دون لعنته لا هذا اليوم القيامة عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والوفي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تجري من يريد إلى الأبد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والرب عليه صلاة الله ثم سلامه وعلى المساجد أن قبولي للأبد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والرب حرب الزاني
ذكرت خيرا يا سلام na tuna biyayyen mutane shine tsaha manan fara makasa a daki wanda shine zartar da yaki da abokan gabana don Allah ya faɗa a jirgin kursi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa amri nafaza ya kuma zartar da dukkan lamarina tabbatartu fi alati na ha na tuna manzon Allah cikin halaye na guda biyu ya ke lahu shukura ina mai kai masa ƙarar sha'unoni alati da suka bujiro mun la arda mun kira da ba na ganin wani zai tsamar da ya daga wayannan shi'unan ɗan in ba manzon Allah ba.
alayhi salatu llahi Rama Allah da tabbata a gare shi kuma salamu sannan amincinsa.
salatan tajini man yuridu bi ala Albarka wannan salati Allah ka tsare ni daga wanda yake nufi na da cuta.
alayhi salatu llahi Rama Allah da tabbata a gare shi kuma salamu sannan amincinsa.
wa ala wasajin Alaye da sahabbai an qaruni min da ala suka tsamo ni daga barin wato da ta- cuta.
حرف الرجل Mm.
عليه صلاة الله ثم صلاته صلاة تعيشنا إلى الذكر والخلد
Salatan turajina ila zikir al-rubi أجيب لمن ياوي إلي لأنني أجيب لقال هاشمه أجيب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا من الذكر والوفي أسير لبكي أثار لأمري لجعل السماء جبل لأسير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والوفي أجيب لكل مسلكين لأنما أجيبي ومولي الجليل أجيب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والوفي نصير إذا أفوز أمن فربنا لا ومن ياوي إليه نصير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والوفي فيوكي إلى وجه الإله محمد الله.
أماني ميامي ودوء تقول عليه صلاة صلاة الله ثم سلامه فلا تشركنا إلى الذكر والهدي وأنزل ما قال مسلما ملازما وقلبي به عادي إراد بكير عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تشركنا إلى الذكر والهدي أصبر على من يريه جناه لعلي إلى ما بلغ ولد أكيد عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تشركنا إلى الذكر والهدي وهذه غير الناس وعربي وقد وجبت وشيري جلما أهلي فيه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي أراني وإني غائب في عالم وفات لسانا ما تكن صدور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي أمري وهرتي ثم تسليلي وشيري وذلك بيض لا تراه يمور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي يميت بمجد المصطفى وولاده به بان هديه والقرآن بصير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي محمد محمد أحمد مصطفى مصطفى أمين آجب ومنيب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي وأحمد مختار رهيب وعاشر سعد بشير حامده ونزيره عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه ليتفاتي يوم السماء تمور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي فتسرد عيني في ظلالك ناسي فالأمر سكوني يرسلها نسوه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي يعلمه وهو الوزير لهذه فليرتجوها فالوزير يجي يجير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي وبعدي مجال ما يلقبه وأوسعه فدام السكون والشهور تكبير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي إذا طلبوا من ذكر سلما وفرسنا فليس المسيح لها فيه حضور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي أفضل تو أجيب لمن يأوي إلي so shi yace ina tsayar da duk wanda ya zo kake da ni لأنني أجيب dan ni dan kwadago ne da da alhaji ni ne hidima ne ga manzon Allah ajiru dan kwadago ne na annabi saboda haka duk wanda ya zo ya fake da ni zan tsayar da shi a duniya zan tsayar da shi a lahira أجيب لفكير الأفارة ina tafiya dan in kwance waɗanda suke nafsu tari ba su لأنني أجيب dan ni ribatacce ne لدى حلالة a wurin المال halarar manzon Allah wanda yake shine mai sa zai bata أجيب لكل المسلمين duk wanda wata fari ya same su na rashin ruwa to ni ne wanda zan ba su abinci لأن ما dan abin da ya sa kuwa حبيبي masoyina وما مدوي wanda yake abin yabo na mai girma أجيب sarki ne نسير إلى هاكم بأمر idan wasu suka tafi a cikin tsoro to mu muna tafiya a cikin aminci فرقنا ubangijinmu نسير mai taimako ne لقاء وما ياوي ga manzon Allah da wanda shi ya fake zuwa gare shi to kaga wayannan baitoci akwai abin da ake cewa jinafi jinafi shine kalma daya wacce take ah, akwai jinafi tammi akwai jinafi nafidu idan kalma ta yi daidai a jerawa harafi da wasalin harafi da nau'in harafi sun yi daidai to ana ce masa jinasi tami amma ma'anarsu ba ɗaya ba kamar misali nan ya ce ajiru ko ajiru ina ina wato ina kubutar da karutan kuma ajiru dan kwadago wanda za wanda za ka sa shi aiki ya maka aiki da biya shi kamar da manzo Allah ke cewa wa'atul ajir ajrahu qabla an yadfa rahu to ajiru nan na farko ina tsayarwa fi'ili ne ajiru san kuma suna ne dan kwadago kaga kalmar sun yi daidai a jerantar harafi a nau'in harafi a adadin harafi a wasalin harafi abubuwa guda hudu to da kawai shi ce jinafi tami ajiru da ajiru akwai jinafi wani iri tami harafin su daya wasalin su daya nau'in harafin su daya inda aka jera harafin daya na biyu kuma zai ce asiru da asiru asiru ina tafiya asiru ribatacce na yaƙi kaga shi ma asiru fi'ili ne asiru kuma can suna ne ribatacce amma sun yi daidai a harufan su ɗaya wasalin su ɗaya jerin harafin ɗaya nau'in su ɗaya nan kuma amiru likullin musulmi na amiru amiru fari wanda fari ya sama ka je ka kai musu abin da za su ce amiru fi'ili ne nan amiru can kuma sarki kaga sun yi daidai a ko a dukkan abubuwan da guda hudu da muka faɗa amma tare da cewa ma'anar su ta bambanta nasiru nasiru nasiru muna tafiya nasiru mai taimako to daga jinafi ne ta mi jinafi kuwa gairu ta mi shine wanda haruffa ɗaya ne amma sun saba a wajen jerawa harafi kamar baina baina ba ya nun bani kaga nan sai aka ce ba nun ya amma dai harufan da harufan da baina da bani harufan su ɗaya ne amma sun saba a wajen jerantuwa can ba baina daga ba sai ya sai nun nan ko bani daga ba sai nun sai ya amma harufan da amma sun saba sai tartibul huruf sunan wannan jinabi ne gairu tamin to fashe وكيل عبد الله kaga begen da nake wa manzon Allah محمد abin yabo sama da ƙasa أماني مناني ya hana ni bacci ودموع تقول hawaye na kuma na ta zuba وأنشد ما قال المسلم yadda ذلك to ni ma ina rera abin da wani wanda yake abin begantarwa ya faɗa ni ma abin faɗa ta kenan ko da yaushe وقلبي به هذه العباد بشير zuciyata zuciyata kuwa ta- wato ta tafi zuwa ga mai shiryarwa mai shiryar da bayi shine Muhammadu Bashir أصدق الأتى هل من يحيي جنابي daga cikin ku akwai wanda zai iya ara mun fuka bakin sa ni ma in tashi لا أدري إلى ما قد هويت أتيم ko ni ma na tashi in zuwa wurin wanda nake so ita ce laila a kaga a majnunu laila shi ya faɗa haka ne ga tsuntsaye har tsuntsaye ce kai ina ma za su ara mun fuka bakin sa ni ma in je wajen laila to shi ba shi shi shi shi ran shi kuma shi ina ma tsuntsaye na za su ara mun fuka bakin tashi da wajen annabi dan shi ne lalatawa وهذه وهيئة الناس ina fa magana da biyayyen mutane وهو مئي yana tare da ni وقد وجدت na yi kyam na yi kurum na yi zuru na yana tare da ni na ba ba magana ba magana ba motsi na yi kurum wace iri waka ta lil maqami tana nuna yi zuwa wannan matsayi da na faɗa manzana ya tare da ni ina magana da shi yana tare da ni na rasa abin da nace na kasa magana na kasa motsi تراني وجهي دائم kana gani na na faku a cikin manzan Allah kuma kuma ga ni ina halili وفات لسانا ما تشل kai abin da kirji ya ɓoye harshe ba zai iya bayyana wa ya fi ƙarfin harshe ya bayyana ni na san abin da nake ji ko nake gani خبر إيوانتي ciniki na da kasuwanci na ثم كفي sannan neman kuɗi na بذكري ba wani abu ne an mata manzala shine ciniki na shine noma na shine bidata وذلك بيع لا to تراه aiko wannan ciniki ne wanda baya sabewa جنيت بملك المصطفى na wadata da san manzan da yabon manzan Allah وولادي na yabauta na rabota da san manzan Allah بجبان هدي da yabon manzan Allah ne shari'a ta ta bayyana والفؤاد da وسيم yabon manzan Allah zuciya ta ta zama tana kan basira محمد shi محمود fa Muhammadu abin yabo ne sama da ƙasa وأحمد sunansa ne Ahmadu sunansa مصطفى ne Mustafa sunansa ne مكفى Mukafa wanda ya bayan annabawa sunansa أمين ne amintacce shine عاقب wanda ya bi bayan annabawa da manzanni shine mai ومهيم haka da duhu وأحمد sunansa ne dai Ahmadu مختار shine Muhammadu Muhtar رحيم sunansa ne mai jin kai sunansa ne وهاشم Muhammadu Hajiru سراج sunansa ne fitila Muhammadu Siraj mai بشير albushir ne manzon Allah mai حامد yabo ne ga Ubangiji ونبي ne kuma gargadi ne duk sunayen annabi ne عليه صلاة الله ثم سلامه rama Allah tabbata ga rai kuma salamu sannan amincin sa هي الشفاعة albarka wannan salati Allah ya sa manzon Allah ya cece ni في يوم السماء تموت lokacin da sama wato take ta zuwa take komawa to ranar kiyama kenan تسترت آني في ذلك na boyu tsawon shekara ta ya rasulullahi a cikin inuwarka na boye ناسي ya mai taimako na فدامت سكوري suturar nan ta wata da na na buya a cikin inuwarka sai ta dawwama إذ الله سكور dan da duk za a yaye dukkan wata sutura to ni dawo ba za ta yayu ba dan na koye ne a cikin inuwarka أجاوره وهو الوزير لآلي ina makotaka da manzon Allah shi manzon Allah mai taimako ne ga mahalicci na shine Allah فمنت جوارا na samu makotaka فالوزير يجير manzon Allah shine mataimaki ga ubangiji yajiru yana tsamar da mutane أولادي لدى لما يستطيعوا مثالي duk wanda yake gaugawa a- a wurin annabi duk saurinsa in ya je sai ya idan ya je ya samu abin da zai samu a wurin annabi na abinci ko na abin sha to duk sammakonsa ya tambaye ya sai ya tada ni gaban annabi na riga shi قدام السكور dan haka sururi farin ciki na ya dawwama والشعور ثقيل sharrori duka kuma sun tashi sun rabu da ni إذا طلبوا من ذكر سلماء idan wasu suna farin ciki in suka tuna masoci masoyiyarsu da ake cewa salma ko suna farin ciki dan sun tuna wasu masoyiyarsu da ake cewa farkana فليتمتي إلى عجمه القبور to ni farin ciki na in ina yin yabon annabi shine nake farin ciki
حلفت به يومي na ɗaya da ka- na ɗaya da kewa da manzon Allah matuƙayi ne na وأنصر ina مدحه da saka kuma yaba yabansa فيومي بيوم العجمه الكثير ra'ayini na saboda yaban da nake wa manzon Allah sai ya zama gajere sai in ga dan da nan irin ya ƙare وقليل- وليلي من قربي إليه ملرته dare na wato dare ne wanda ke mai daɗi saboda kusanci na zuwa gare shi na jin daɗin dare به طاب أعواني da yaban manzan Allah ne shekaru na suka yi daɗi وطاب شهور da yaban manzan Allah watanni na ma suka yi daɗi فأوت به إلا الغلام na shafe buwayar wa'anda ya hazilu da ya shike su suka na tabe bihi da albarka da yabaka yaban annabi لربي أمور العارفين تسير dama al'amuran masana Allah duk ga Ubangiji na suke koma
ألا ليت شيري kai sun sani na هل يرى الناس ما أرى Shin mutane ku suna ganin abin da nake gani ولكن صدور العالمين قبور sai dai kirji na bayan Allah na halitta Allah kamar kabari ne na ɓoye sirri wani kuma walakin su durul arbina kirjin masana Allah kamar kabari yake wato wannan ake aje sirrin ubangiji sau da ba za a faɗi abin da kirjin ya ke tarowa
ما المصطفى ما قد رأيت maza Allah ya shafe duk wani abu da na gani وإنه أتى بسراج maza Allah hakika ya zo da fitila في البلاد da يريد yake haskaka a cikin garuruwa shine addinin musulunci ألم يقسم القرب المطهر أمرها Sun manzo Allah bai kakkare larabawa wanda lamarin su ya zama abin girmamawa وأنا قلوب ashe wato tsarin ajami ba su kaskanta ba والفعال قريب zuciya ko tana nan tabbatacciya فليق محمدا ka tambayi laraba mana ya aka yi yakin badar وفتيه ya aka yi a fatahu Mak- makkata وعن ka نفسه tambayi su labarin mu ya faru a gazo ta handar مذاقه abin da suka ɗanɗana a cikin wayannan yaƙoƙa larabawa مليء yana da ɗaci ba su ce da ɗaci ba وقد رآه مصيبة ما كسبه dokin manzan Allah ya firgita su a cikin makka liwa الله ƙunari الذي لحديث tuta ta ta mai gargaɗin halitta shine manzan Allah أو يديه sai ta zama ita ce a sama take ta kaɗawa وصاحبه الشعب الهمام da abokinan nasa wanda yake babba mai yawan himma وزيره wanda yake shine wazirinsa عتيقه shine sayyidina abubakar من الآلاء فهو مشير sayyidina abubakar mai nuni ne zuwa ga ra'ayoyi kyawawa وثالثه بدر na ukun الشجاع su kuma shine wato watan nan na duhu سالم الإله mai halakar da abokan gaba حبيبي shine masoyina وظاهر المؤمنين in أمين baka san waye wannan ba shine amirul mu'minin umaru kenan وعثمان بن نورين na uku shine usman ma abokin haske guda biyu ليس إلهه hafiz sirrihi wanda yake kiyaye zikirinsa alqur'ani وقد تم منه للأمين بروم hakika biyayya ta cika ga sayyidina Usman ga manzo Allah ne biyayya ne ga manzo Allah وسنو رسول الله sai dan uwansa kuma na manzon Allah ليس إلهه shine zaki na abokan gaba وكل كريم dukkan wanda yake wani wani sadauki العذاب له ya zo a ya zama abun yankewa a wurin auren sayyidina Ali duk wani mai wanda yake jin shi sadauki ne in suka gamu da sayyidina Ali to zai tsare wuyansa بسرين يا رجل to shi wai dan sirrin wayannan da na ambata sahabban annabi dinnan ya ubangiji na حمد قلوبنا yayi mana bakin cikin mu على عالم هو عبادك روح duk daga turmu da hancin wanda ya zama mai ruɗa mai ruɗan bayan Allah shine shaɗan على سيدي ya shugabana على عالمين سعدين ya manzan Allah shine shugabana ka roƙi Allah mahalicci na Allah ya taimaki addininsa فأنت حكيم بالقرآن kai ne ka cancanci ka zama ka roƙi Allah جزيل kai ne wanda ya cancanta ya roƙi ubangiji sun raka ina so sayyidi ka roƙi ubangiji na Allah ya taimaki addinin nasa na musulunci ورسي جزيل بالعقائد ubangiji ya kuma ya cancanta mai cancanta ne da yin baiwa وإنه hakika ubangiji على كل شيء شاءه لقدير a duk abin da Allah ya so wallahi mai iko mai inna Allah ala kulli shay'in qadir فحق لنا البشرى Busha- bushara ta tantanta gare mu وجاء farin رسولنا cikin ya dawama بفضل الله dan farin ubangiji na Allah kuwa abun godewa ne Allah shi ke buwaye wanda ya so Allah shi ke kaskantar da wanda ya so in ka ka samu Allah ne ya baka baiwa in ka ga baka samu ba Allah ne ya hana ka Allah shi ne masani da ya baka da ya ki ba wancan ko kuma ya baka yanzu bai baka ban anjima ko bai baka wata zu ko bai baka ya baka je bai baka yau ba rashin bakan da ya yi shi ne masani ne shi ya san abin da ya sa bai baka ba baka ɗin kuma da ya yi shi ya san abin da ya baka ha Allah ya ba wa manzon Allah shi ne masoyinsa kuwa duk wani mai girma a wurin Allah wallahi karami ne bai kai annabi ba kaga baban annabi shine annabi adamu ko kuma abu halilun ibrahim halilun da yake shine babansa da kuma musa wanda ayi zance da allah da isa shine ake cewa ruhun lahi da annabi nu shakuru dukkan su masu godiya ne ko kuma kashi shine ake cewa shakuru kaga nan ya faɗi ulul azmi min min rasul adamu ibrahim musa isa nuhu sune ulul azmi da Allah duk wa'annan da kaje mun faɗa ulul azmi na rusul inna ba kamar dan Abdullahi shine Muhammadu وقدرنا أن يتمد الحديث الكبير kai zamani yayi rowa da yazo da wani mutum wanda ya kama da ya kwata ya kwatanci manzon Allah ba kamar annaba a kowane zamani وكلهم بعض من الإذن الله dukkan su da kaje mun faɗa din nan wa'annan annaba da manzon da kaje mun faɗa dukkan su ba kogi ne fa na ilimi mai mai bugun kumfa وكل لدى بعض العليم كثير amma dukkan su ba a ilimin in an dangana su da manzon Allah kamar kamar rijiya ce manzon Allah shine teku فيمضوه عيون manzo Allah Alayi.
shi ne ranar su gabaki daya وكل وكلهم كواكب dukkan su sauran gabaki daya su ne kamar taurari tauraro ko yana samun haske ne daga rana ولا تبالي تدور wanda rana da take kewayawa a kan manzo Allah shi ne kamar rana sauran annabawa da manzanni duka su ne kamar taurari عليه صلاة الله Rama Allah ta bata gare su masalamu sannan amincinsa يتم بهذه صلاة قلوب albarka wannan salati Allah ya sa huluri ya cika a gare ni ina sallah عليه صلاة الله Rama Allah ta bata gare su masalamu sannan amincinsa يقوم لخير الناس يهاكم albarka wannan salati Allah ya sa farin ciki ya dawwama ga biyayyen halitta dan albarka wannan salati عليه صلاة wato الله wato ya ta farin ciki da wannan salati da yake rama Allah da baraka su masallamu sanan amincin sa إلى الله في إلى الله في كل زمان مسيح albarka wannan salati Allah ya sa in zama na samu abun tafiya zuwa ga na samu tafiya zuwa ga Allah a cikin kowane zamani عليه صلاة الله rama Allah da baraka gare su masallamu sanan amincin sa إلى الله في كل زمان مسيح na fasa bi hayu zubarul islam albarka wannan salati يعتبر الإسلام albarka wannan salati Allah ya sa tsora musulunci bisa karaya da ta same shi وهو كثير dan karaya ku ta samu musulunci عليه صلاة الله ثم سلامه rama Allah ta bata gare su masalamu sannan amincin sa رجاء النبي kauna ta babba ne دعاها إلانا a wurin da yayin talikai عليه صلاة الله ثم سلامه rama Allah ta bata gare su masalamu sannan amincin sa فقالوا لي ما لما يجينا القصور kafin zuwa na masu yabe yaban annabi ta kaituwa ta same su sun yi sun gaji عليه صلاة الله ثم سلامه rama Allah ta bata gare su masalamu sannan amincin sa أمير المدينة هاشمين kankani ne ban annabi shine ba jin dangi كثير ai ne yawa ne عليك صلاة الله Rama Allah da wada gare ka sun masara Musa na amincin sa أتاك أبيد واجب wannan bawa shine shirbaran zaki ya zo maka yana gajiyayye وفقير kuma yana mabukaci zuwa ga Allah عليك صلاة الله ثم سلامه Rama Allah da wada gare ka sun masara Musa na amincin sa من العبد إبراهيم salati daga wannan bawa shine shirbaran Ibrahim وهو حقير kashin dai wanda yake wulakantacce a kan idan wadansu عليك صلاة الله ثم سلامه Rama Allah da wada gare ka sun masara Musa na amincin sa حبيب رئيف العين wannan bawa mai hidima ne gare ka mai rarraunan hali وهو وكيل shi kuma ya labshi zunubai da yawa عليك صلاة الله ثم سلامه Rama Allah da mata gare ka sun masalamu sannan amincinsa وبه كثير
yace ayyuka na munana ne والرئيف وكيل amma Allah ai yana gani عليك صلاة الله ثم سلامه Rama Allah da mata gare ka sun masalamu sannan amincinsa فلا نرمي إلا الجليل القصور albarka wannan salati kar Allah za ta kaituwa ta akan ayyukan alkhairi ya cuce ni zama ba zai cuce ni ba عليك صلاة الله ثم سلامه Rama Allah da mata gare ka sun masalamu sannan amincinsa madini مدين بحب العالمين مشير ya bayyana da nake manzon Allah yana nuni zuwa ga soyayya ta gare shi عليه صلاة الله ثم سلامه Kama Allah ya tabbata gare ka a gare shi kuma salamu sannan amincin sa جاني وتهياني Bege na da shauki na dai عليه أمين ke wato daukaka a kaina.
عليه صلاة الله ثم سلامه Rama Allah ya tabbata gare shi kuma salamu sannan amincin sa وآل ما سأل da halaye da sahabbai للهدى تشكور wanda suke watanni ne na shirya.
عليه من الأيام Mataka salati da amincin tabbata gare shi matakar kwanuka.
ما قال عالم Matakar wannan mai hidima shi ne shi Ibrahim ya ce عظيم الآلام عظيم wannan mai ha mai hidima ne ga manzon Allah kuma dan kwadago ne da manzon Allah.
عليه صلاة الله ثم صلاته صلاة تركيها إلى المسجد والمسجد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي لقلبي من الأكوان ما هي والبشرى وأبنيت فيه الصدر والنظم والنصرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهدي إلى أحمد توفي عبدي ووجدي ونفسي ومعني دوامي غير الحق جميلا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والحب إذا رجل له قتال وأنت هواءتي بالذي مدينون أن أؤمن الفكرا
لأن رسول الله رجل وجوده فقل فيه ما تجدي ثلاثة الإجراء
صلاة ترجينا إلى الذكر والحب إذا قلت عبد الله سيد عرشي لتغفر له ما شئت لا تعتج الكبرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤكدنا لمسجد الغروب هو الكل منه الكل حقا وإنه سماه وآله كليما ولا هجرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤكدنا لمسجد الغروب أتى أول التوحيد أول ذاكر وأول مذكور ونجي به أسرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤكدنا لمسجد الغروب له وإليه كل شان وإنه حبيب إله الهلك هذا به الأمر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي نظر بعد مني ثم وجهي وليدي وظهري وبدني والولاء وما جرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي أتيتك عبدا إن تصدق ببيئي جعارا يرانا منكم إنه بهرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي أتيتك لا أتيتك أرجو.
أرجو سواك وإنه فقير وكير لا منال ولا برا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي نظرت لدى إلى الورى متخففا وأرجو به ما لم يجعل من أتى ذكرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي تنزل المنى والخلف إن سرها عاجلا فغيرك لا يؤتي نالا ولا نذرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهدي فموت عن الأكوان بطنا وظاهرا فإنك خير المرسلين لما ضرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والوفد تسلك يا خير البرية أبدي كما للمنى والجود من إلى ظهرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوفي ما يا رسول الله وهو تعبدني بأمدائه للكرامة والسترا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوفي نرد به كيد الإله نفورهم ومكرهم لا رد بنا ولا شرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوفي ننال به ما فات حتى التفر له وناظر وأن الذي يحدث الأسرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوفي نقال امتثالي للنبي وجنبه إذا ابتعه يوما كفاني به بهارا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والوفي أنا يا رسول الله لقربات كايتي يمرنا كمن يقول المنافع والمرضى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي يربنا والخير العظيم وردنا يا البعث والمراء والسر والمعجبا yawa عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي يا العز والفضل جزيل ومن يفد بذيلك عدم أن ينال المنى كثرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي يسوق إلي المصطفى ما أروم ويدفع لي بالأول من ليلة الغرام عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي
فيهم حجاب وإنني طويت بذكر المصطفى مهمها كفرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي نظرت لي كل الإله وأسمتون وقطعتهم لا ينام ولا ضرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب حاول أبناء البرايا مكيدة لآدم غير الأي لا أبدا مترا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي وشوقته من لا نقوم بنبيهته وربي أبكي بفرد جنودي يولد إلى قهرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي يدوم بعمل الله في كل عاص وأمن على لم الذي يقصد العباد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي فانتظروا بزمك والزور إنني بمريم بالله تولي كرادارا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي له كل وقت من أبيه قصيدة أقول به في هذه الدار والقرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي ظلمت كثيرا كل ظلم وجنه هو الجر حقا دون شرك ولا جرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي أحبك بارئ الأنام محمدا ولم أنته ما دمت مرضا ولا بعدا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي نجعت إليه منه جلدي مصرتي ونفسي به لا بريدا أرجو ولا أمرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي محبته بسواك إنه هو مدار ذنب القلب يزيد وجارا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي يقوم جناب المصطفى كل برهة صلاة ودر من تناسبه قدرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي نكون بها في كل أمر ومن أسر ويجري لنا من جوده المدد والذكرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي ده حرف الراجع أيضا حرف الرأي
لقلبي من الأشواك ما هي الاستراء akwai abin da ya gigi da tunani saboda begen annabi a cikin zuciyata وأفنيت فيه الصدع duk wani saja'i na ƙarar da shi a cikin yabon annabi والنظم nazami na waka ta duk a cikin annabi na ƙarar da ita da والنفرات rubutu na zube shi ma dukkansu na ƙarar da shi ne a cikin yabon annabi إلى أعمال شوقي bege na zuwa ga manzon Allah ne
ووجدي wajen na zuwa ga manzon Allah ne ولو أتي ƙonewa ta ta soyayya duk ga manzon Allah ne وما لي دعوة ba ni da wani maganin fa a cikin wayannan abubuwa da na faɗa بغير أن أنصرك in ba an ga ina tsara waƙar yabon annabi ba shauƙi da wajen lau'a da na fara yabon annabi to shi ne zan fara jin sauƙin su إذا ذكر المختار da an ambaci manzon Allah الذي يرى أتي لتبين مدين shi kenan take sai ka ji alƙalami na ya yi bege zuwa ga kawata yabo da an ambaci annabi sai ga alƙalami na na son in kama yabon annabi دون أن أقول لك ba tare da na tsaya wurin tunani ba zan ɗauki alƙalami kurin sai in fara yabon annabi لأن رسول الله سمعه dan manzon Allah shi kansa abun yabo ne وروحه haka nan ruhin sama abun yabo ne وقل فيه ما قد duk abin da kake so na yabo ka faɗa manzon Allah لا تحدث kada ka الإنسان ji tsoron wato wai ƙetare iyaka a abin da za ka faɗa annabi duk abin da ka gana mana yabo ka tsaya masa إذا قلت أعبد الله a yawanka da in dai abin da ka faɗa a yabo ka ce manzan Allah bawan Allah ne سيد shi خلقه ne shugaban halittar Allah وتغفر له ما شئت in dai a nan ka tsaya to duk abin da ka ga dama ka dangana manzan Allah in dai ka ce Abdullahi nan shi la ta da لا shi تحدث الكفار kada ka ji tsoron kafirci in dai ka ka tabbatar da annabi bawan Allah ne shugaban halittar sa ne duk yaban da ka ga dama ka gaya masa ba za ka wuce iyaka ba هو الكل dan shi ne duka منه to الكل ai kullum ma da zare da gare shi aka same ta حقا da gaskiya وإنه اصطفى Allah ba ya zaɓi manzon Allah وأعطاه ya masa baiwa tuntuni وهذا جماعة ba tare da wani abu da ya tsare ba ya masa baiwa ya masa kyauta tuntuni أتى أول التوحيد manzon Allah shine wanda ya zama wanda ya fara karaita Allah أول shine غاشية wanda ya fara wa Allah ambato وأول shine ومشير farkon kuma abin da aka fara ambata ورسيله ba ka ganin ubangiji na ya yi isra'i da shi subhanallazi asra bi abdihi laylan له إليه كل شيء barin za maka kowane abu daga annabi ya kuma zuwa gare shi ke komawa وإنه عزيز manzon Allah masoyin ubangijin halitta ne لا تجد Allah ya cuɗanya kowane lamari da annabi لو رأسه yau yace barin ga maka kaina na ba annabi ثم وجهه fuskata na bashi وليته jemuna na bashi وظهري bayana na bashi وبدني ciki na na bashi والولاء fatata na bashi وما duk جرى abin da yake kewaye da ni tun na miƙawa annabi أتيتك أبدا na zo maka ya rasulullahi ina bawa إن تقوم ببيئه in ka ga dama kana so ka sai da wannan bawa oho a bayyane oho ni dai bawan ka ne gashi na zo in ka ga dama ka sayar da ni ka sayar da ni جرابا منكم إنه in har فهرا aka ce ma gashi za ka sayar da ni a matsayin bawan ka ai wannan abin alfahari na ce muhammadu ya sayar da bawan ba Ba- bawan- bawan muhammadu ne kuma ga muhammadu ya sayar da shi ai na sama abin alfahari أتيتك لا أرجو na سوى zo maka ya rasulullah ya bana kaunar wani in ba kai ba وإنني ni fa fakirin mabukaci ne zuwa ga Allah وكيل wanda ya labci zunubai لا منال ولا ba فضاء ni da wani baiwa ba wani da wani haƙuri kuma نزلت له na sauka wurin نزلت لك غير ولا متكلم na sauka a wurin manzon Allah hannuna babu komai tafin hannuna na miƙo hannun babu komai a ciki وأرجو به ما لم ينل من أتى من amma سراء ina kaunar wannan tafin hannun nawa ya samu abin da duk wani wanda ya je birni bai samu bai cika min shi da baiwa تريد الغنى kana ba da baiwa ya rasulullahi وتستفيد لا أجلا ka ka tunkuɗe mana sharri da gaggawa وغيرك لا يؤذيك ولا kai kake ba da baiwa wani ka baya ba da baiwa ya rasulullahi ولو ko نظرت kaɗan baya baya ba kai ne mai ba da baiwa فموت عن الأكوان ka ɗauki gabarin halitta duk بدنا وذاك a ɓoye da bayyane فإنك غير المرسل kai ne لنا ترى kai ne fiyayyen manzanni gaba ɗaya a wurinmu نصرك يا حي البري don sirrin ka ya bayyana talikai أبدي كمال الغنى ina bukata ina neman cikakken buri a wurinka والجودي إلى ina الأعراف so Allah ka bani rinjaye akan abokan gabana بما رسول الله mai tsare ni mai kiyaye ni shine manzon Allah وهو تهزني shine tsari na shine katangata da بأملاكه yabe yabe da nake wa annabi لمن كرامة a nan muka وصفه samu karama da sutura da da- da sutura أرد به كيد da الإله yabo da yabon annabi nake mai da makircin abokan gaba في ina نفورهم mai da makircin sa cikin kirdansu ومكروه لا بأس به makircin da suke mana babu damuwa su je su kai ولا ba wani كما sharri da ya sami musulunci sai tun da mun garkuwantu da manzan Allah.
ننال به ما فات حتى تبرنا Za mu samu abin da ya wuce kirga don falala ga Allah da albarka annabi.
ولا Ba غرى mamaki ba idan mun samu abin da ba za a iya kirga ba.
كفان امتثالي Annan nan lazi yujiz hasara wai ba mamaki idan mun samu abin da ba za a iya kirga ba ai wannan ba abin mamaki bane mun rakuba da annabi ne كفان امتثالي للنبي jingina ta da annabi ya ishe ni وجلده jingina ta da jama'a annabi ya ishe ni إذا ابتعه يوما idan wasu na ta alfahari su sun jingina da shugaban kasa kaza sun jingina da kasa kaza sun dogara da kasa kaza كفاني به to فعال jinginan da ne da annabi ya ishe ni alfahari ألا يا رسول الله ita ka saurara ya manzan Allah أرضيتك يتيم مولاك ka ɗaukaka koke na zuwa ga ubangijinka من يؤذي المنافع Allah in ka ka samu amfani shi ke baka Allah in ka ka wani abu ya same ka na cutar Allah shine ya samar da kai ya samar da wannan abu من البلل Allah ya sa mu ga baiwa والخير العليم Allah ya sa mu ga kwarage-kwarage alkhairi babba ورثنا matsayinmu kuwa من البعث kullum ya dinga ganin bare da da da na tsanani ya dinga والراحة ganin cuta والشر ya dinga ganin sharri ya والولاء dinga ganin wato wato wato wazaru wato duk da sharri ne da duk ya zama shi zai ka kanin wannan mu ba ruwan mu da wayannan abubuwa من القلة rinjaye shi zai ga rinjaye ko ba za mu ga rinjaye ba a cikin abubuwan mu من القلة Allah ya samu dinga ganin buwaya والخير الجميل ya dinga fa ganin falala Allah mai yawa ومن يصل إليك duk wanda ya abuntu da ke zaka ya rasulullahi حسما أن ينال المناكسة dole zai dinga samun burinsa a jere daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan dan mai dan ya fake da kai يسوق إلي المصطفى مع أول manzon Allah ina kauna ya koro mu duk abin da nake nema ويسمه لي بالأول ina son manzon Allah ya lamunce mu kuma in sake komawa من هيبة الجراء koma Madina sau da take mai haske كتبت بكتبه
Saboda الكتابة na yaye hijabi saboda suna da nake wa manzon Allah وإنني hakika ni نويت بذكر المصطفى مهما na أفراد yaye na wato nade dabuzzuka wanda suka fako saboda ibn annabi sallallahu alaihi wasallama نبوت به كل الإله dukkan abokan gaba na na jefar da su saboda albarkar yaban annabi وقسمت na halakar da su kuma وقطعت kai na yanyanke su ma لا هيل نام ba su samu wani alheri ba ونبوت kai القرآن ko wani ko- ko wani abun ajiya ba su samu ba تعاون أبناء البرايا مكيدة ya'yan ya'yan karuwai shegu sun jarraba su yi min makirci su- sun jarraba makirci ga mai hidima ga biyayyen manzo Allah shine ni لا هبضا مكرا wannan makirci na su ba madalla ba مشوا suna ta tafiya garuruwa da wurare a bata ne suna ta kirkiro ƙarya suna jingina mun بل ظهروا آه.
في نميمة suna ta ƙaryata suna ta ƙawa ta ƙaryata ƙaryata a cikin annamimansu annamimancinsu وربي بفرج amma ubangiji na da falala daga gare shi يولي إلى shi الأهرام yake ba abokan gabana rinjaye rinjayar da su akan abokan gabana ندوم بأمر الله madawwama a cikin yabon ubangiji في ظل a cikin رأسي girma ta hudu وأمن a cikin aminci على رجل الذي يقصد الليل duka da turmu da hancin wanda yake nufin ya ga wani wato cuta ta same mu kullum ba zai gani ba sai ya gama cikin aminci ya gama cikin nutsuwa ya gama cikin hutu ya gama cikin yaban Allah إذا- إذا اشتغلوا بالمكان idan makiya suka shagalta da mana makirci والزوج da karyace karyace karyace إنني بمدي أهلي لله shi wace domin ni ba ni da wani aiki in ba yaban manzon Allah ba كذاك haka nan dukkan zamani ba za ka sa- ka amfane ni ba sai ina yaban annabi su je su ta makircin su
له كل وقت من قليل قصيدته kowane lokaci zan dinga rera waka a kowane lokaci ta annabi daga wakar da zan yi ko wakar da zan yi ta yaban annabi ce أقول لي في هذه الدار da albarka wannan waka ta yaban annabi zan rabota a ran duniya da kuma lahira ظلمت كثيرا na aikata zalunci ba da yawa dukkan zalunci وإنني هو amma dai abin da na sani na tabbatar da cewa Allah shi kadai ne دون شرك na tabbata ban tara wani bautar wani da Allah ba ولا ko da جراء ke dai babu ban wani aiki na biyayya ga wani Allah ba. duk abin biyayya da na yi Allah na yi wa tunda tunda ko haka ne na na na fake na fake da na fake na fake da kai Allah na kadai da Allah inda aka ce an samu tauhidi ba shirka to kuma duk abin da ya biyo baya kuma na wannan shi kenan ko wa man yamun da mai mai da wanda mai na ta wa man yamud wa lam yusum min zambihi fa amruhu mufawwirun li rabbih saboda girman musulunci duk mutumin da ya zama musulmi ya mutu yana musulmi amma mai saban Allah ne mai shan giya ne mai zane ne mai shata ne duk saban Allah ne kai ba wanda ya bari yana yi in dai ya mutu yana musulmi to ka kiyaye bakin ka game da shi wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwirun li rabbi duk wanda ya mutu bai tuba daga zanubin da yake yi ba inda ya tabbata da Allah ɗaya ne bai tsara Allah da wani ba to lamarinsa an bar shi a wurin Allah in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya azabtar da shi amma kar ka yarda mutumin da yake musulmi mumini yana sallah yana azumi yana zakka yana karatun alqur'ani yana sadaka dukkan al- aikin alkhairi yana yi ka kira ka ka- ka doka masa kafir kalmar wato kaula ka nan kar ka yarda kai wannan
أحبك الله أن saboda saboda wal ajibati lil muttaqina duk wannan abin da yake ba ruwan Allah Allah ya gafarta masa yana iya yin wani abu wanda Allah zai gafarta masa baka sani ba baka sani ba saboda ka ba ruwanka ka bar shi tsakaninka ne da Allah Allah ya saba wa Allah ya so yana iya gafarta masa ba ruwanka da abin da ya- da ya- da yake kai ma ka gode wa Allah da Allah bai saka kai kana yi din ba ka gani ko to wani أحبك ظاهر الأنام محمد bayan na kaɗaita Allah ban tara bauta Allah da wani ba kuma na san biyayyen halittu talibai shine manzon Allah ولم أنته ban taɓa mantawa da manzon Allah ba a rayuwata ma ما دمت mutaka ina da rai بلغا ina ina tafiya ne a ƙasa ko ina cikin ruwa ko ina jirgin sama ban taɓa mantawa da manzon Allah ba لجأت إليه na fage zuwa ga manzon Allah منه جنبي in ina neman jarabi na da auren annabi yake وسرتي domin jalbi masarrafi jawo farin ciki na dina wurin annabi ونبي ina son tunkuɗa wani sharri kuma da yaban annabi nake tunkuɗa sharri لا غير أرجو ولا أمرا ba na ba wai zai ko amur nake nema nake bukata ba manzo Allah shine jalabina shine jabaina ina neman jalabi sai kama yaban annabi zai ga jalabi ya zo in da ba dafa'i nake nema da na kama yaban annabi zai ga dafa'i yayi ya zo مهابه kan فالسوار manzo Allah ya shafe mun san dukkan wani إنه فرد aka san annabi متى يفهم في sai ne القلب san da iya tabbata a cikin zuciya يجدي سوى yana يا kore wani dukkan su a zai kuru-kuru za su ya kore maka san kowa san annabi inda ya tabbata zuciya يقوم لنا بالمصطفى كل أبراج salati da aminci su su nufi janibin manzan Allah a kowane lokaci تناسبه قدرات salatin kuma ya zama hatta kadari
نكون لها في كل اسم albarka wannan salati da aminci mu ma mu zama a cikin buwaya وما da أكثر tsari ويجري لنا في مدينه المدر albarka wannan salati da aminci Allah ya gudanar mana da daukaka da sutura alhamdulillah salatul fatihi ya rasulullah صلاة الفاتحة صحابة رسول الله صحابة رسول الله صحابة رسول الله صلاة الفاتحة خلفاء رسول الله خلفاء رسول الله خلفاء رسول الله آدي إلى صلاة المستقيم صلاة الفاتحة أبي أبي شوف جانب عثمان الله جدد أمره لا لا تجد ما أقول قول خاتم لا تنفاتي فيديو زيادتي ديالي فيها ضد دام كرامة ما أقول قول خاتم لما توفي من حقها لا تلفاتي فيديو زيادتي الله ضد دام كرامة صل على سيدنا محمد لا تلفاتي فيديو ما لهم ما لهم ما لهم حلم وقرآن لقد مثل الخير جد لهم القرآن قل والله وقوكو يا يا ملك الزبط الله زابرتم ينقو ملك الزبط الله زابرتم نصر يا ملك الزبط الله زابرتم نادا يا ملك يا ملك الزبط الله زابرتم مدن سدمات الزبط الله زابرتم قل والله وقوكو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لم يلد ولم يولد لا تنفع في دينه مقتين كمنا من علما الله يبارك فيك الله يكيا ابن جهنم جار ان شاء الله مساء البركة صلاة الفاتحة دينه لا تنفع في دينه ما ترك ما دون يركوسا الله بيا بكاتم بيا بكاتم نميكا نكوسا نكيلا نوجدك الله بيا بكاتم صل على سيدنا محمد وسلم لا تلفاتي بي wannan taro na rami Allah ka mun lafiya abinda ke cikin hidima Allah ka goye mana wanda za su zo duka Allah ka wasu lafiya Allah mai da su da lafiya wanda za mu je duka Allah ka mu lafiya Allah da da mu lafiya Salatul Fatihi bi bi salli ala sayyidina Muhammad wala bi rabbal alamin Salatul Fatihi bi bi قسم مولا دا ودن مولا ارے وہ کہ مولا تب تم نے من لا اور نے غفر اللہ تعالی اور لا تو ہر عمل کی تیرا خیر اللہ تبارک و سر نے کی تیرا اللہ کے لیے بنا ایت الکرسی الالہ الا ما شاء الکرسی والسماوات فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وأن قد إلى جماعة الله كتوب جمعنا وأن دموا إلى جماعة الله كتوب جمعنا رجل مربوط إلى جماعة الله كتوب جمعنا لا تنفعني masu jari cikin Allah mutan barka wanda ba su da jari Allah ya ba su masu tafiya wurare ne ma abin da Allah kiyaye su kiyaye dukiyar la talfani ina zauna da ya haɓu na biyu da ba ya ramu Allah shi ya mana su Allah ba mana zuwan ya mare zuciya ya makaranta Allah ba su da tsira wanda ke da jarabawa gaban su Allah ya makamin su wanda ta gama kuma Allah ba su aiki la talfani لا تلفاني لك لا تفهمنا لك لا تفهمنا لك لا تفهمنا مرسلا في مالا باطلا بيا مرسلا في على العين الرابيا ونسكي عصر بالا جاء الله باطلا بيا ونسكي بلا بالا جاء الله باطلا بيا ونسكي لشيو مجلس الله باطلا بيا مرسلا في أخوانا لكي مدلا بيا لا تلفاني أدرنا عيواشكم بسام مغلمات الله يبارك أنك تسامكم الله يسام بركة لا تلفاتي ما دام السجد الله كثير لا يعرف ما أقول لك أنا قرأت ما ولا آلي يا قليل لا نبي لا تلفاتي wanda ke da baji a kan Allah ba shi abin da ya yi shi zan baji kuma Allah ta biya shi ma a gudu tsawon fadiwa na ta لا تنفادي الله كبار مدامنا من البركة لا تنفادي ونمشي من علمانك ومدنك وما جنك لتجربات ذلك الله دام الدم ولا لي لا ترى لا تنفادي Thank you. لا تلقاني لك أمت أدوي ملكا لك يا بكات ملكا الله يتري تكلمنا لا بيادك بكات ملكا صلى الله على سيدنا محمد وفاتحنا يا أبلك ورخاتنا وزينا بنا wanda yake da harka a game da zaka Allah ya tabbata maka da ita abin da ke cikin alkhairi Allah ya bada mu yi abin da ke cikin sharri Allah ya ije maka la tanfadi maulidin shehu da ya to sun mai san zuwa in bayar da abin zuwa Allah ya hore masa Allah ya samu je lafiya Allah ya samu dawo lafiya barka nan sallallahu alaihi wasallam la ya kan fati la tal fati Alhaji Gambo Allah ya ba shi lafiya sauran marasa lafiya mu duka Allah ya ba shi lafiya la tal fati فاتحة لصلاة الفاتحة اللهم خاتم الزارف الله يجعل دبر شم الله يجعل بايم الله يجعل مسلمان إنسان في بركان من صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم غير المقبول عليهم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أمر وخاتم أدوار الأجوار ولا إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وعلى آله صلاة أنت تستولنا بها ولا تزيد في الجنة وتكون لنا وليا ونصيرا انت ولينا ونصيرنا اللهم انت ونصيرنا بالعائق واحسنا من ذلك فقد دعوناك ما امرتنا فاعتنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تخرج من الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وين الاداء